بسم الله الرحمن الرحيم ويقول المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثالث من له نوع عبادة بلا استعانة وهؤلاء نوعان أحدهما أهل القدر القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقتله من ال من ال من الألفاظ وأنه قد يرق في قدره في مقدوره إعانة له على الفعل لأنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسول وإرسال الرسول وتمكينها من الفعل تمكينه من الفعل وتمكينه من الفعل فلم يبق بعدها إعانة مقدورة عيادة مقدورة يسألها يسألها إياها وهؤلاء مخذولون منقولون إلى أنفسهم مسدود علي مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد قال ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما الإيمان بالقدر نظام التوحيد ومن آمن بالله وكفر بقدره لحظ لحظ تكذيبه توحيدا النوع الثاني واللم عبادة وأوراد لكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة لم تت لم تت لم لم تتسع قلوبهم لم لانضباط لم تتسع قلوبهم لم تتسع قلوبهم لارتباط لارتباط الأساليب لارتباط الأسباب بالقدر وأنها بنور المقدور كالمواد التي لا تأثير له بل كالع بل كالعدم الذي لا وجود الذي لا وجود له وأن القدر كالروح المحرك المحرك لها والمعول على المحرك الأول فلم تنفذ بصائرهم من السبب ولم تنفذ بصائرهم من السبب بصائرهم من السبب إلى المسبب بمصائرهم من السبب إلى المسبب ومن الآلات إلى الفاعل فقل نصيبهم من الاستعانة وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب الاستعانة بحسب استعانتهم وتوكلهم ونصيب ونصيب من الضعيف من الض- من- من الضعف والخذلان بحسب قلة الاستع- بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم فلو توكل العبد على الله حق توكله بإزالة جبل عن مقامه لزالت لزالت لأزاله لأزالت لأزاله لأزاله فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا قلنا هي التي هي التي يعبر عنها بالتوكل وهي حالة من حالة للقلب تنشغل عن معرفة الله تعالى وتقر- وتقربه بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فتر- فتوجب فتوجب الع- فتوجب الاعتماد عليه وتقويضا وتقويضا إليه وثقة وثيقة به وثقة به فتصير نسبة نسبة نسبة العبد إليه تعالى ب- بنس- كنسبة الطفل بنسبة الطفل إلى أبويه فيما ي- فيما ينوبه من ال- من رغبته ورهبته فلو دهمه على عسى أن يدهمه ولو دهمه ما عسى فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ لم يلتجئ إلى غيرهما وإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التو- من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي لا فيه القسم الرابع من له استعانة بلا عبادة وتلك حالة من شهد تفضل الله بالضر والنفع ولم يدر ما يحبه ويرضاه فتوكل عليه في حروبه وأسعفه بها وهذا لا لا عاقبة له سواء كان أموالا أو ري- أو رياسات أو أو رياسات أو جاها عند مسلمه أو نحو ذلك فلذلك حظه من دنياه وآخرته
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a wannan rana ta a, al- eh, Lahadi biyu ga watan Jumada Thani shekara ta 2047 wanda ne da 23 ga watan Nuwamba 2025 miladiya. A wannan majalisi namu mai albarka da muka saba muna karatu cikin littafin تجريد التوحيد المفيد لا الحافظ العلامة أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي قال هنا mana magana akan wato manzila ta iyaka na abu iyaka na sa'i kai kaɗai muke bauta kuma kai kaɗai muke neman taimakonka ya faɗa mana yan ajin madalla ajin farko wanda su suna haɗawa da neman taimakon ubangiji tare da kuma neman yardan ubangiji su so shi kuma to sai kuma aji na biyu da ya gaya mana wace sati muka karshe magana a kansu shine wanda su ba ruwansu su wato yan yan dai kawai su ji daɗin rayuwarsu ne su ba sa yaba dan ubangijin sannan kuma ba sa neman ya taimake su kawai su rayuwarsu kawai suke yi suna ɗirkaniyarsu to shine yanzu a na uku zai gaya mana ismi na uku malam ce al-qismu thalith kaso na uku waɗanda suke a za a iya kasa su wajen mu'amalantar iyaka na abu iyaka na sa'i mallahu nau'i ibada wanda yake da wata nau'i ta ibada Nau- ibada ce yake da ita ba ma wata kai ta kawo ba ibada wato ya ya ce yana neman yardan ubangiji kuma yana son sa yana kuma girmama shi to ibada da ake samu irin waɗannan mutanen suna yi ba ta da yawa bilasti ana ba kuma shi ba neman taimakon Allah ba neman taimakon Allah sai dai ana tilas amma da yakan ɗan yi wa a wata aba ta ibada har kankanwa ita ba wa haula ina wa ani ce waɗannan sun kasu kashi biyu ahaduhuma na farkon su ahlul qadar sune wanda suka fara cikin bid'a ta qadariyya al qadariyatu nifas mu'tazila kenan al qa'il bi annahu subhanahu qad fa'ala bil 'abd wanda suke cewa shi fa Allah ta'ala ya riga wato qad fa'ala bil 'abd jami'a maqdurihi min al ataq ubangiji ya riga ya wato kaddaro wa bawa ya riga ya zuwa wa bawa duk wani wato tausasawansa da duk abin da ke bukata gashi nan sinadarai da ke bukata a duniya ya riga ya bashi da haka shi baya bin ubangiji bashi wa annahu lam yabqa fi maqdurihi i'anatu lahu 'ala al-fi'l babu wani abin da ya saura na a ce Allah zai ce miki mutum bai a kawai duk abin da gashi in kana bukatar ruwa to je ka sha ruwa kawai ubangiji ya ya ya ruwa amma wai ba ubangiji ubangiji ba ba dama a zo a ce kuma yanzu zai zo ya ce miki wanda zai sha ruwan ya sha ruwan lami lafiya ya samu wato kishiyar shi ya tafi wannan ba ubangiji ba zai mushi wannan ba kawai ya ne baka kayan aiki to shikenan wannan shine abin da ubangiji kawai zai maka to kaga mai irin wannan tariya ba zai yi masa ko Allah ba in ya zo ya ci abinci abinci bai- ya je bai koshi ba saboda wato cikin shi ya bude kaga ba zai nemi taimakon Allah Allah ya sassauta masa cikin shi ba yayin da ya je cikin shi ya riga ya lalace kaga ba zai nemi taimakon Allah Allah ya gyara mu- ya gyara masa cikin sa ba shi za ke cewa suna da wani bangare na ibada amma su waɗannan mutane su babu ruwan su da- da neman taimakon Allah saboda su a fahimtar su a falsafar su babu wani abin da ya rage ubangiji zai maka duk abin da kaga babu wani da- wato ah, wa- wani wanda zai samu abin da yake so a duniya ba sai rabo kawai ka tashi ka aiki kawai su a wurin su kenan kun dai san wannan muna tare da irin waɗannan mutane a duniya a yake cewa annahu lam yabqa fi maqdurihi ya'afu 'ala al-fi'l a kuma wato baya cikin babu wani abin da ya saura na abin da ubangiji ya kaddaro ne ya taimake bawa kan wannan aikin fa inna qad a'anahu bi khalqil alati ai riga ya gama taimako tun da ya halitta masa wai kayan aiki wa salamati ya kuma ya halitta mishi kayan aikin lami lafiya tsofitaccen kayan aiki daga wata tawaya ko kuma aibi wa ta'rifi tariqi kuma ubangiji ya sanar da shi hanya wa irsalar rasulin har ma ya aiko mishi da wani annabi idan da mishi gargadi wa tamkinihi min al kuma ya halitta mishi wani kadifi da zai iya yin aikin kalam yabqa ba'daha i'anatu i'anatu maqdura yas'aluha iya da haka yanzu haramun ne bai ba dacewa ba wa yanzu ya tsaya ce zai wato zai wato rike ubangiji wani taimako sama da abin da ubangiji ya bashi ba da haka kalam yabqa ba'daha i'anatu babu wani taimako da ya saura bayan wannan wani taimako da ubangiji ya kaddara masa wanda yana jiran in ya tambaya taimake shi to wannan babu shi sadaka to kaga ba amfani da za a ce shi ba wa yanzu zirki Allah ta'ala aka ce wannan kamar yadda muka yi shimfiɗa su mu'tazila ne da kuma iyayen gidan su ma falasifa su ne wato suke da wannan fahimta galibi za ga mu ma nan wanda suke suna da muna addini amma muna duniyanci da aka ba su rasa irin waɗannan abubuwa mutum yana ɗan ibadansa amma ba za su bauta ma Allah a fuskar da Ubangiji yake so ba menene fuskar da Ubangiji yake so na ka bauta mishi shine ka bauta mishi kana neman yardan Ubangijin kuma kana son sa kana neman yardan Ubangijin kana son Ubangiji ya yarda da kai kuma kana son shi ma ya so ka kana kuma girmama shi kana son sa a'a suna bauta ma Allah ne ta fuskan wato san zuciyarsu da abinda wato zukatansu suka musu shukta ko in ce kansu ya musu shukta a kun san akwai abin da malamai ke raba wajen kaddara kaddara bangaren halitta da bangaren shari'a al-irada wato al-mashi'a al-qadariyya al-kauniyya wa kuma al-mashi'a shar'iyya akwai abin da ubangiji ya riga ya halitta mana a halitta wannan ba wanda ya sai fita dan adam dole ya rayu irin rayuwar da ubangiji ya zaba masa da ya sai shiga cikin ruwa ce zai rayu ba shi ma san ba zai yi ba kamar da kifi bai sai fito cikin tudu ce zai rayu ba shi ma san ba zai yi ba ubangiji shine ya halitta qaddara fahada shine da ya halitta wannan qaddara ma'anahu khalaqa fahada jami'al makhluqat ila rizqiha wato shine ya halicci halittu sannan kuma ya ya ga mu kowa ga yanda zaka rayuwanka to wannan ana kaita albashiya alqadariyya mashi wato ganin daman ubangiji a halitta mashi'a kauniya ko kuma wato al-maqdur kauni abinda ubangiji ya kaddaro bangaren rayuwa ubangiji ya riga ya ba kowace halitta abin da zai dace da ita abin da zai amfani ta kuma ya lullufa mata na tausawansa da kuma imominsa sannan kuma akwai bangaren shari'a ubangiji shi ke na sai ya aiko da aiko mana da manzanni loto bayan loto lokaci bayan lokaci suna gaya mana yadda za mu bauta ma Allah to shi shiryen da ubangiji yake ba mu yake ba mu a bangaren rayuwa shi ana kin da hidayatu dilala hidayatu dilala ita ma har shiryan da ubangiji ke ba mu dan bangaren in ya aiko annabi ita ma ana kanta hidayatu dilala amma ita ta bangaren kauniya ta halitta wannan hidayatu dilala ne an tariqil ilham wannan fahada shiryan da ubangiji ya ba mu yanzu ba za ka zo misali kawai ka ce za ka koya ma wato jariri zuƙan nono ba kana sawa ana sa muke yake cafkewa kawai shikenan kuma da ya ji ya samu wato abin da yake bukata ya sami da ya zuƙa ya samu abin da ke bukata na abinci sai kuma ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba har ya saba haka to wannan shine dilala wato hidaya hidayatu dilala ubangiji shi ya sanar da shi ga yadda zai haka duk sauran bayi bayi suke da halittun ubangiji ko daga daga dabbobi har abin nan zaka ga ba zaka koya ma fera yayin da ya ga mage ya gudu ba ya riga kawai ya riga ya san cewa wanda zaka kashe shi ne to haka dan adam shi ma ba zaka ba shi ba zaka ga mishi in ya ga maciji ya gudu ba saboda maciji ya san zai cutar da shi to wannan ana kan hidayatu dilala wannan ubangiji haka ya kinsa ma kowace halitta shine ke cewa wannan bi qaddara fahada kowace halitta ya kinsa mata da halitta ta rayu a haka zalika in bangaren in bangaren wato shari'a ce to ubangiji shine kuma haka ya duka aiko da manzanni wannan shine hidayatu dilala an da dukkan irsal kenan wato hidaya ce da ubangiji ya nuna mana ga yadda za mu yi amma ta hanyar aiko wani mahaluki ya tuna mana to ɓangaren shari'a ko ɓangaren rayuwa ɗin wannan ubangiji ya riga ya dama maka shi ne su abin da mu'tazila suke cewa su cin yadda ai kaga ubangiji ya kawo maka komai kenan su a wajen su kaga babu abin da ya saura shine wato inna halinahu sabila imma shakiran wa imma kafura ba da inahu najdai saboda ubangiji ya riga ya ba shi kamar guda biyu ko dai dama ko hagu dan haka babu abin da ya saura su a wajen su to sai suka manta da wani abin da ake kira hidayatu tawqifin hidaya da ubangiji ke bada katari hidayatu tawqifin shine abin hidayan da ubangiji ke bada wato katari kuma ya taimaka dan adam hidayatu tawfiqin wa i'ana wata hidayatu dilala an tariqin ilhami aw al-irsal wannan kuma hidayatu tawqifin wa i'ana wato abin da ake magana da hidayatu tawqifin duk da abin da ubangiji ya zuba mana na arziki a rayuwa na mu ci abinci muna da baki muna da mun ci abincin akwai abubuwan da su sinadarai da su taimake mu wajen a tashi abincin sannan kuma in ya zo zai fito ubangiji ya tsaga mana abin da za mu fitar da shi wannan duka ubangiji ya kintsa mu ya shoda mu yadda za mu yi haka to amma ba za mu iya yin wannan ba sai in ubangiji ya taimake mu kuma wannan shine su abin da suka suke inkari alakan hidayatu i'ana wa wa wa tawfiqin to kan haka ce taimako ubangiji zai yi to kuma ka nemi ubangiji taimake su wato misali mukaddara yanzu mutum yana son ya ce zai zai ci abinci ai ubangiji sai ya ga dama ya sanya mishi abincin da miyansa da kuma abincin za su jitu in bai da lafiya shi ake dan cire wannan jituwa sai ga fata abincin wannan miyan ya ki haduwa da wannan abinci ya kasa ciya mai amai kuma ubangiji ya ga dama duk zai iya lalata wato wannan nizam din sannan kuma yayin da yake son ya biya bukatarsa ubangiji in ya ga dama yana iya toshe shi wannan wato mafitar karantar ko yayin da zai yi fitsari zai mawali ubangiji zai toshe ana shi mawali wanda kuma mun san akwai irin wannan ruwan da ake fama to shi kaga ko da ubangiji ya halitta maka wannan na'urar ya kuma gaya maka da yayin da za ka yi to amma ko sai ya taimake ka idan bai taimake ka to abu za ka iya yin shi ba to wannan shi shine wato su su waɗannan mutane suke cewa to su gaskiya ba za su fahimci wannan ba ta yaya za a ce a ubangiji ya riga ya gama maka komai ya halitta maka ya aiki kuma a ce kuma sai ya ma taimake ka in shi taimake ka kaga to ba magana a ce wato zai shiga da ka ajiyar ka kawai sai ce kawai ka ji abinka tunda dama baka kai aikin ba shi kayan sa to amma wannan ka rashin fahimta ce tunda ubangiji dama ai duk abin da za a yi sai taimakon sa kamar yadda kai kake da na'ura na'ura ba ita kike maka aikin ba amma kuma duk abin da za ta yi sai da taimakon abin da shi wannan wanda kera sai ya bata in ba haka ba za ta iya ba mota sai da taimakon da baturan da ya kera sai ya bata da shi ke taimakon ta wani shi gejin da waye shi ya mata in ya ga dama ya ta sukurkuce ta abin da ya kike ta sukurkuce to shi wannan su wannan shi ne suke suke cewa su su ba ruwan su za su bauta ma Allah tunda ubangiji ya riga shi ta musu bauta kuma a haka ne ma suke cewa tunda wato ba da aljanna ko wuta ya ta'allaka da kayan aiki ne da ubangiji ya ba ma halittu to wannan dole ne kun je da suke faɗa ba wai dole ne tilas yujibuna ala Allah fi'l al-aslah yujibuna ala Allah fi'l al-aslah suna cewa to dole ne ma ubangiji ya zo da wasu abubuwa da bayi za su iya rayuwa da shi in za ka mutu bai ake musu sabi ba wannan dole kawo iska dole kawo wato kayan abincin za su ci koshi sannan su mushi bauta sannan kuma dole ya koma zo dole wannan aka sai ta dole to kaga wannan aiki wato duk danyen aiki ne duk kokarin yi ma sun ai suna fara abubuwa da yawa suna cewa kawai Ubangiji in ma suka gama aikinsu na ɗa'a, to su abin da zai ba su kawai shi ne ladan faduwarsu, dole kuma sai su aljanna. Kamar yadda wanda ya saba kuma dole sai shi a wuta, ba zai ce Ubangiji yanzu ya yafe ba. Shi za ke cewa to duk wanda ya yi wato ya yi zunubi a duniya, to su a wajensu yana tsakanin baina baina amma idan lahira ba da ya fito ko Ubangiji na sai ya fito ba zai iya fitowar shi ba. Saboda ai an riga an halitta musu kayan aiki kuma da aka halta masa yake kuma ya kiyama da kasa ki to dan me zo ubangiji kuma zai sashi aljanna ba zai taba sashi ba kaga sun hade da khawarij shi zaka ji an ce khawarij da mu'tazila suna tare da juna a ban a wajen mututul kabira wanda ya aikin aikin aikin zunubi su a wajen su aje da yana tutun an hadu ba za a fita ba su a wajen su kuma ubangiji ba zai yi ya dauko dan dan mutun sashi aljanna ba kuma ba zai yi ma misali in aljanna ta ɗaya kamar tsaka ba idan sun ta da shi ya je ba shi aljanna ta biyar ba suka ce wannan ba zai yi ba saboda ai wannan zai ja mushi gori zai ka kawo wannan maganar haka ba wanda zai kawo ubangiji ya mushi gori ne shi da a bashi kawai ladan kin da kin dinsa a bashi ladan goma da goma dan me za a kara masa to a bata mishi gode a bata mishi don wani jin daɗi da kisan yayi na aljanna da aka bashi wato sakamakon fadugarsa su suna cewa wannan misali suka yi tsakanin shi da ubangiji shi ya yi aiki ne ubangiji ya biya shi kawai wannan shi kenan kama kaga in ba rashin kirki ba sun kuma san cewa kuma sarkin garin su na iya hana su abin suka yi niyya sarkin garin su a haka wani lokaci in ya in ya sada wani a kurkuku yana iya cewa to je yanzu mun yafe maka je ka gida bisin yadda su ba maluki wani amma shi ubangiji sun kwace masa saboda ubangiji ya da hakuri ubangiji ya da hakuri sai an haɗu sannan za a za a za a hisabi وقال أنا توا ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له ولدا ثم يعافيه ويرزقه وما قلت لا أبدا ما هو شيء أنا أقول له مو شيء قال سأجي لا جنا سأباني أما وإذا كان بيتنت فرنسا وما قلت لي إلى دعون ذي قال شو وأنا شيء مذهب أنا قدرية معتزلة معتزلة قدرية النفاق su falasifa iyayen gidansu su ma suna da irin wannan wani bangare na wannan akidar yadda suke cewa wato ai ba zai a ce ubangiji ya san filla fillan komi da komi ba amma sai da ce ya san dunkulallen abubuwa da ya halitta misali kai yanzu ka san yaranka ka san yaranka wani su goma ne ka kuma san yin shi aka haifi waye shi aka yashe ne da kuma har ya balaga ya balaga je baki da to amma dai ba za ka abin da yake a sako kai baka sani ba saboda in aka ce ubangiji ya sani to ya yi mashi dan me zai mashi ni fa nasu ba saboda ka ga ba zai a ce yanzu ya san ya san juz'iyat ba la inna ma ya'lamu al-kulliyat wa la ya'lamu al-juz'iyat to kaga masu irin wannan shi Allah malai kamar a nan ba wani babu labarin waɗannan ba masu irin wannan aqida ta yaya dan Allah za su yi wata roƙo Allah Allah ya taimake su akan ibada su ai ba yanda za a yi waɗannan su bauta ma Allah ta fuskar ma da ubangiji ke su ba za su bauta miki suna neman idan ubangijin ba ba za su bauta miki suna son ubangiji so su ba sannan kuma duk abin da suka rasa ba za su juya wajen ubangiji sai ubangiji a gana mana ba su a wajen su kawai zafin neman shi ke kawo samu in ka ga wato wani ya zama dangote to kokarin sa ne tsaba in ka ga wani ya zama shekara arba'in bai tara dubu arba'in ba to rashin rashin wato abin da ɗinsa ne wato rashin bajinta sai da iya neman kasuwarsa kawai bai sani bane bai iya bane to wannan shi shine wato abin da shine aran ma ne yake faɗa mana su a fahimta muka ce hidaya iri biyu ne akwai hidayatul ilami wa dilala ubangiji kawai ya sanar sheta wani abu ko ta bangaren ilhami ko ta bangaren aiko ka da wani manzo cewa ga abin da zai amfani ka ko kuma ya gaya maka cewa dole ma da irin wani za ka yi rayuwa akwai kuma hidayat tawfiqin cewa in za ka yi wato sai ubangiji ya taimake ka yanzu in ubangiji ya gada ba ka san ka je a kofar famfo kawai kana fitowa ko da ka ce kai sai ka je din kawai kana fitowa sai sa maka sai ya rike kafar kaga wani ka izuwa ba sai taimako to shi wannan shi sai sai in kare ka babu shi taimakon nan da ubangiji ke yi dan ya ga dan na babu wanda yake abin da ga dama abokin ubangiji sai ubangiji ya ga dama suna cewa nan ba nan ba zai yi ba da haka suke cewa ma a shi dan adam shi ke da aikin sa ubangiji ko ka a daina saka ubangiji a aikin sa in ba haka ba to ai shi ke kenan in ba shi ke ba to ya bari dan adam shi ke abin sa kawai Allah ya kyauta a saboda haka su su wannan shi na aqidan su da suke faɗa suna cewa ubangiji fa fa ba zai iya taimakon mumuni ba ubangiji fa fa ba shi ta da kafiri ba dan in kawai kafirin ne ya zaba ne ya zaba shi kenan sai a je a sashi a cikin ta'ata saboda haka su wannan shine wata mummunar mummunar akidin su da suka daura shine imani ke cewa a a yake cewa wa ta'rifi tariq wa irsal rasul da kuma aiko mishi da manzo wa wa tamkinihi min fi'l kuma a bashi daman ya aiki shi inda an riga an baka wannan falam yabqa ba'da i'anatu makhdura to babu wata babu wani taimako da ubangiji ya kaddara wanda zai taimake shi wanda sai ya taimake shi sannan aiki zai yi babu wani babu sauran kasma ya sa'alu hayya wanda zai zo da gaba yana cewa ubangiji taimake ni me za wa taimako zai baka bayan ya baka ai ya riga ya baka kayan aiki kawai yace wa haula waɗannan mutane mahabulu zaka ga tababbun mutane ne ba yadda za su yi bautan Allah yadda ubangiji ke bukata mawkuluna ila anfusihim wannan shine ubangiji ya basu da kansu da wayan su masdurun alaihim tariqun isti'anati wat tawfiq kuma shine ubangiji ya toshe musu hanyar za su nemi taimakon sa kuma za su tsantsanta musu bauta hatta bautan da suke riya cewa suna yi wani ba suna bautan Allah ne yadda ubangiji ke so ba suna bautan Allah ne yadda suke so qala ibn abbas ibn abbas yake cewa radiyallahu anhu ba al iman bil qadar imani da kaddara wato imani da kaddara kai imani cewa Allah ta'ala duk abin da kaga kayi to ya sani duk abin da ka gani kaga kayi ubangiji ya rubuta duk abin da kaga kayi ubangiji ya ga dama ne da bai ga dama ba za ka yi ba duk abin da kaga kayi ko ubangiji ne ya aika maka kai da aikin naka to wannan ka yadda da wannan imani da kadaran shine ina ba cewa wannan shine zamu tawfiq wannan akan shi da kina tawhidi ya ya wato yake akai wannan shi tsarin tawhidi ba kida faman amana billahi wanda imani da Allah wa kallawa bi qadarihi amma ya karaita kaddaran ubangiji cewa ubangiji shi ke halittar komi kuma shi ke ganin dama akan ko yake da ganin dama akan komi na qaba takdibuhu tauhidan to yanzu abinda kareta wanda yayi na kaddara to ya ya kuma warware tauhidin sa wannan ana rawaito shi daga Abdullahi ibn Abbas hanyoyi da dama Abdullahi yana cewa Abdullahi ibn Ahmad a cikin wato as-sunna dinsa ya rawaito da shi da Allah na kai a cikin sharhi da ahli sunna wal jama'a suna ruwaito shi ta hanyar Umar ibn Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar al-Adawi jikan sai na Umar ne wannan an rajulun Ali ibn Abbas daga wani mutumi daga Abdullah ibn Abbas akwai Ibrahim sai ka malaman hadisi ba sa karɓi irin wannan ruwaya amma dai a Tabarani ya fitar da isnadin sa shi ma zuwa ga wato Abdullah ibn Abbas ma shi ma ya ce wa manzo Allah shi wannan maganar al-Haythami a cikin Mu'jamul Zawaid yake cewa a cikin isnadin akwai Hani ibn al-Mutawakkil shi kuma shi ma da'ifi ne amma dai wasu daga cikin malamai sun hada hanyoyin hadisi sun ce hadisi ne hasan bi shawahid ya da shawahid da yawa wanda magana cikin Abdullahi dan Abbas magana cikin manzon Allah abin da Abdullahi dan Abbas anan yake magana a mutukar kace ba za ka yarda cewa ubangiji shine duk abin da kake yi da ganin damar sa ne da kai kuma halittarsa bane ba kuma ubangiji ya rubuta ya sani to duk abin da za ka yarda ya ya warware maka cikin tauhidinka cewa ka yarda akwai Allah Allah shi ke baka abin cike shi ke baka ci da sha to wannan duk kana rubutu a ruwa ne wannan yaro ne maka ashe ka ga akwai abin da ke wannan imani dan na ce la ilaha illallah yanzu in ka ga maka tafa kai ta faɗa shi ka dari in kana zuwa da abin da zai wani maka imani to akwai abin da ke wannan shi wannan kaga sahabbai suka fara wannan Abdullahi da Abbas fara in cewa wanda ya kaita kadara to wannan kadaran ta warware imani sai dai Allah kaga ba ba wai mutane ne wasu wasu aihuwan jiya ko shekaran jiya suka fara cewa yanzu akwai wanda zai iya zama la ilaha wace ta warwaje ba ya zama kafiri a su sahabbai suka faɗa wannan magana su suke faɗa na ba yadda za a yi ka ce wai Allah bai san komai ba wai kai abin da kake yin nan sai yanzu wannan kafin da muke wai sai mun yi ne ubangiji ga awa she kun yi wai kuma kace wannan da imani abin da yana da imani ba ba yadda za ka ga yadda suke wato mu ladabi ga ubangiji suna cewa dole ubangiji ya kaza dole ya bi'il asla dole ya kaza dole ya kaza dole ya kaza kuma ma ubangijin ba shine wato yake taimakon bayi baki da kaddara baki da share ta lokaci an nasa da imani ba zai yi ba to wannan shine wato mutane na nau'in farko da malam ya gaya mana daga cikin ismi na farko ismi na uku ka kuma ta ya ce wanda suke da wani bangare na ibada amma kuma ba sa neman taimakon Allah saboda haka ba za su taɓa jin daɗin bauta da suke na ubangiji ba shine irin waɗannan kadariya din suka tsaya kawai su zafin nema kawai shine abin su su wato da gumin su suke neman komi ubangiji kuma yace kaga wato ɗaya da ɗaya da rika basu haka za su shiga aljanna ba su shiga aljanna haka ba dan ubangiji in haka ne to sai ya ce in haka za ka yi mashi sai da iskan na da iskan nashi da karfin naka da komi ka jira amfani da shi ka je ka ka samu naka kai ma abin ka kai kadai to wai sai kuma fita daga cikin wato kin da ubangiji masautan ubangiji ba sai kuma wanda sai ce zai biya ubangiji malaci annabu tsali yanzu kuma zai faɗa mana wasu nau'i na biyu su ma ɗan ɓaran ɓara ma kenan su ma su ma daga cikin asha'ira asha'ira jami'a asha'ira nace asha'ira na magana wanda suka kawo addini kasar masu kawai wanda da addinin su ne za mu faɗa su ma ɗan ɓaran ɓara ne shi za ba sa jin da ibadar tasu ba ta ba ta tafiya yadda ta kamata a su jami'a da su da su wato wannan jabariya da su asha'ira kuma su asha'ira kullum suna cewa dan adam na da zaɓi dan adam ubangiji ya riga ya bashi zabi amma kuma daga baya can in ka bi su karkashin kasa cewa suke duk wannan aikin da muke yi ubangiji ke yi mana in ka bi su karkashin kasa kamar kamar sifan magana ce su ma ba su fito fili su ce ubangiji wannan maganar tashi ba maganar sa bace halitta ta ce kawai yadda mutazila ke faɗa sai su ce a magana ce kadimiya ce ai dadadiya ce ba kuma wanda ya ji ma kuma maganar ubangiji ba wai za ba wai za ka ji shi ne wai daga za ka sai wani magana na kowa ba sai dai ya haifi wani sauti wata bishiya ke magana kawai a nan buta ya ji ko kuma kawai kana zo ka zo zaka zo tsorayi karama ka ji tsorayi babba ubangiji sai kin sa maka kimshi to wannan wai shine magana a shi kaga abin da sai san fara kawai asali wannan kan alta ne in da abin da zan ji ne kawai ji ya alta ne wannan to haka suke ma suke ma mutane wannan waya shi ma a wajen aljabr a wajen wato zabi na dan adam mu abin da muke cewa ubangiji shi ya halice mu ya halice aikin mu wannan shine maqsad mutaka na ahlus sunna ubangiji shine ya halice ku da kuma abin da kuke aikata to su a wannan shine mutaka na ahlus sunna kuma ahlus sunna suna cewa a wato misalin wannan misalin kamar kai ne kai kamar mutum ne yana shafa wanda ya yi wuta motar nan ba ita ce ba bature ke mata aikin ta ba aikin mota daban aikin bature daban amma dai bature shi ya tsera wannan motar da kuma aikin ta da gejin gudun ta to haka mu ma ubangiji shi ya kirkire mu ya halicce mu da kuma abin da duk muke yin nan amma kuma ubangiji ya ba mu zabi ya ba mu zabi sannan kuma wannan zabi kuma da kashin zabi sai ya ga dama ya hana mu ya ga dama ya bari ni amma ta da kare ubangiji ya ba mu zabi to su a shayira suka zo su ce to su gaskiya wannan hayar ya sha musu kai su su fahimta ba su kawai abin da za su faɗa wato shi ɗan adam suka fito da wata bid'a ta alkasu wato wai ɗan adam wai ubangiji shi zai mushi aikin amma daga baya ɗan adam sai zai ɗan shafa abin haka kamar yaro na karami za ka ɗauki wani buhun masara kai ka ɗauki buhun masara kai da kake babban mai ƙarfi shi kuma sai ka ce to kai yaro ka ɗan shafa ɗan kankani to wai in shafa ɗan kankani zai zama shi kenan kai ba ka kai ba kaga kaga ubangiji ya kai shi kenan yanzu adam ya samu Allah ta wani yayi kawai kaga abin da ku dake nan kuje da adam sai dai dan shafa wai in bai shafa ba bai alkasbu ba kasbu shine wai bai akwai yaron wani aikin na zai zama nashi ba ubangiji shi yayi masa amma kaga ubangiji ba zai yi shi ne dako abin yayi da karfin sa shi kuma daga baya da adam sai dan shafa ya shafa shi kenan sai zama shi kayan sa kaga wannan ai ba bai gane ba alkasbu na ai ba bai taba gane ba bai gane ba furta su ma ba da su gane wannan ma alkasbu din ba da su maka bayani yana su gane kawai sai shi ma su amma wannan su ce kawai to su daga cikin bid'a su shine a wannan babi shine su za ka suna yin ibada suna yin aurat muridan su suna yi amma su suna cewa ne su gaskiya wannan ibadar ba kawai suna yin ta ne don ubangiji dai ya ce ya ba su tira sai sun yi takalif ne kawai nauyi ne ubangiji ya sanya musu in ba dan haka ba su ba su ba su san wannan ibadar tana ƙara sa musu san Allah da kuma kusanci zuwa ga Allah ba babu wata hikima kamar ubangiji ya sa mana wato ya shar'anta wa sallah saboda tanha anil fahsha'i wal munkar wace da wannan ba ba wata tanha anil fahsha'i wal munkar kawai dai muna yin wannan ibada saboda an kallafa mana yanzu shine shi ma da zai mana magana su anan su ma a wannan babu suna da wata wata bid'ar wajen babun tawakkali shine zai magana yace annabu tsani man lahu ibada wa awrat shine wanda suke da ibada da wurin su suna yi lakin hawwahum naqisun min at-tawakkul sai dai su wato suna da tawaya wajen tawakkali wal isti'ana neman taimakon Allah su suna da wannan matsalar lam tattasir qulubuhum littibaq al-asbab bil qadar zuciyarsu ba ta yi fadin yanda za su hada cewa da kaddaran ubangiji da sababi tare suke ba wato ubangiji da ya sanya ruwa in ka sha shine abinda zai tafi maka da kishi wannan sababi ne to amma kuma ubangiji kuma sai ya ga dama wannan kishi naka ya tafi wannan shine kaddaran tasa shi za a zama mara lafiya in ya sha zai ku ba shi ce ku kawo ruwa ku ba shi ku ce ku kawo ruwa ubangiji bai ga dama ba bai ga dama ba to saboda haka su ba san cewa ubangiji komai ya ya kaddara musu sababin sa ba kaza kuma shi kuma shine musabbib din shi ke har kawo wani sababi shi sa wani lokacin ya ga rawa sai ya zama an samu da an babu sababin kamar da na sha faɗa cewa kaza an samu ruwan sama babu hadari kaza an sami mace kawai ta haihu babu namiji annabi annabi Isa da nana Maryamu kaza an samu dan adam ai wato sai uba babu uwa kamar wato na na Hawwa ko wani ba uwa babu uwa kamar annabi annabi adam babu sababin baki da ubangiji sai sai ya samar da abin baki da yanzu su wannan su sune suke kokarin cewa ubangiji su gaskiya sababi sanadiyyar da ubangiji ya saukar kamar sha duba wannan da kuma wato shi tafi da kishin ba su da alaka da aka ji wannan maganar ɗan bidan mutum ya hankali da kuma wannan gona amma kuma a sha ina ke faɗi wato su yanzu idan misali ka sa hannunka a wuta ba wai zaɓin wutan ne ya kona ka ba kawai wannan ubangiji ya sanya zai kona ka ne in ya kaddaro ga kona ka ya ga dama ka kone amma sai sanya wutan nan ita ce alama guda ɗaya kawai da zaka kone da ita kamar yadda wani in zaka sha ruwa ruwan nan ba shi take maka da kishi ba ubangiji ya riga ya alakanta wato ruwan ne sai yana nan sai a sami tafiya tafi da kishin ruwan kawo ta babin mujawara ba wani shi ke yi ba wannan suna faɗa saboda wasu akwai wasu bidiyoyi da suka da suka kimshe daga ciki akwai suna kokarin ne da tsakanin shirka da tauhidi in ba da ubangiji ba ya ce ya yi umarni ba to babu shirka babu tsakanin shirka da tauhidi da ni da nai gaskiya da kai da kai ƙarya ba wani bambanci su a wajen su saboda su babu wani sababi da da wani hikima wani abu ne mai tsawo ma da zai kawo mana shi a gaba na'am na'am eh annabi maryam da annabi isa haihu ba tare da mace shi ne wannan annabi adam ba da jikinsa aka aka samu da nana hawa ba ba ba bata da mahaifiya shi kuma annabi adam kuma ba uwa ba uban duka sai ai abu ne guda uku duka ajaibu khalqillahi ne ubangiji ya nuna mana to su abin da suke faɗa a nan shi sababi ba shi ne zai sa su ƙara samun kusanci da ubangiji ba saboda haka to kaga wanda yake ganin wani ina da jin daɗin ba daɗin bauta ka bai taɓa jin daɗin bauta ba me cewa sallarsa da yake yake ƙara kusanta shi zuwa ga ubangiji da haka in ya ji abubuwa sun rikice masa abin da aka kaddara wannan zai zo misali a wurin ibada yana jin daɗi ba ko kuma yana cewa ya ubangiji ka ƙara sanya man wato daɗin sallah din ko kuma yayin da yake neman wani abu a duniya da ya nema ya nema ya ga bai samu ba sai kawai cin rai kawai sai shi ubangiji bai sanya wai wannan zafin ne ma shi zai kawo arziki ba da haka shi ne tsaya sai ubangiji ya ga dama ya kawo mishi in bai ga dama kai ya bashi saboda bai sanya sababi da da da da da, da samun abin da da kadarin ubangiji suna da alaka ba to kaga yanzu wannan me zai jawo shi ne wato zai sami da matsalar ababin tawakkali tawakkali zai ya zo da alaka ya riko da sababin amma kuma ya dogara da ubangiji ubangiji ya zo masa da abin to shi ba zai yi wannan ba wannan shi sa malam Anas shi ma ya kawo mana magana ta jabariya din su suna cewa su idan ubangiji ya kaddara musu wani abu su yanzu ba su da karfin da za su iya tunkuɗe wannan kaddara da ubangiji ya tunkuɗe musu da ubangiji ya riga ya gada ba kuma kuma kusa a cikin akwai a cikin hadisi magana na cewa la yaradu al-qadaru illa du'a za a iya kaddara maka da wani abu amma addu'a in ta zo wata fitina ce sai ta tunkuɗe maka wannan abu to su a wajen su kaga ba za su yi wannan addu'a ba kenan tunda ba za su nema ubangiji tun kuɗe musu wata masifa ta faɗa musu ba to wannan shine matsalar su jabariya da su a sha'ira wanda suke share ta'alili da kuma at-tahsim wa taqmi al-aqdiyya ne yake cewa lam tatasi qulubu min ittibab al-asbab bil qadari zuciyarsu bata zama ta tana da fadin da za su fahimci cewa akwai alaka tsakanin kaddaran ubangiji da kuma sababi ba wa annaha bidun al-maqduri kuma su fahimci cewa wato wato ita sababin shi sababin in ban in aka cire wato abinda ubangiji ya kaddara kaddara ubangiji din kalmawati to sababin ya zama kamar kamar mataccen abu alabi na ta'tir lahu wanda baya tasiri da abin da ka samu to ubangiji ne to ya wato kaddaro maka to shi wannan abin sanadiyya ne kawai to in kuma ka cire kaddaran ubangiji to ai wannan ya zama kuma mataccen abu shi yanzu sha ruwa yanzu ka ce ka cire kaddaran ubangiji ubangiji ya kaddaro cewa mun sha ruwa ya tafi da kishi in ka cire kaddaran ubangiji ruwa zai bai da amfani shi ba zai iya wannan aikin ba ba zai iya ba to shine amma da yake cewa wa anna hadhihi maqdud kalmawat alladhi la ta'thira lahu bal kal alam yace kai babu shi ba alladhi la wujud lahu wanda wanda ma babu shi baki daya wa anna al qadara shi qadara da ubangiji kan ruhin muharrik laha kamar ruhi ne wanda ke juya sababin wato kamar ruhin ka ne kaga ba ka ganin sa amma da jikin nan naka shi ke jujuya maka shi shi yasa ma yayin da kai bacci sai ka ga sai ka ga wato jikin ka saki sai ka ga wato ka wasu abin da ba haka kake so kai ba amma hankalinka na dawowa ruhi ka na dawowa jikinka sai ga ka kama jikinka sosai za a ga mutum sha giya saboda yanzu yana wasa da ruhinsa yana wasa da hayyacinsa sai ga yana wasu abubuwa amma yana dawowa hayyacinsa sai ya kame sosai to wannan shi kan ruhi al-muharrik laha wal mu'awwal ala al-muharrik al-awwal kuma wanda ya kamata a dogara da shi shine wato wanda asalin shi mai motsa abin da daga farko shi wato ne shi Allah al-musabbib Isha falam tanfud basairuhum min as-sabab ila al-musabbib. Da haka su ganin su basiran su sai ta takaita akan kawai sanadiya. Ba ta shallake sanadiya ta kai zuwa ga mai kawo sanadiyar ba. Shine ubangiji. Wa min al-ala ila al-fa'il bisu ƙetare wato daga bisu ƙetare daga kallon kayan aikin da ubangiji ya ya halitta ba da kuma shi asalin wanda ya aikata aikin. Fa qalla nasibuhum min al-isti'ana sai zama wato an samu rabon su yayi karanci na neman taimakon ubangiji za ka ba za su tashi tashi haikan ba wajen wasu kaddarori da ubangiji ya kaddaro musu na talauci na kamajika na rashin haihuwa na wane ne ba za su tashi haikan irin waɗannan mutanen ba su kokarin su tunkuɗe wannan kaddara sai ya ubangiji wannan kaddara tunkuɗe mana ita ba za su tashi neman taimakon Allah ba saboda me saboda a wato su su sun fahimci cewa duk abin da ka gani kawai da alaka da bashar ubangiji ne dan zafin addu'an ka ba zai sa ubangiji tuka maka wannan abin ba dan ka ba su tawakkali ko ce a malaka cewa wa haula ilahum nasibu min at-tasarruf bi hasabi isti'arati wa tawakkulihim waɗannan zaka same suna da wani rabo na wato wani kuzari da suke da shi da kai kawo gwargwadon yadda suka nemi taimakon Allah da yadda suka dogara da shi wa nasibu min ad-da'fi wal khizlan kuma suna da wani rabo da suke da shi na rauni da tabewa da hasa da tsarki si'arati wa tawakkuli gwargwadon wato abin da ake samu daga gare su na wato rashin karancin neman taimakon su da kuma karancin tawakkalin su amma in ba haka ba wala tawakkala al-abdu da bawa zai dogara ala Allah haqqa tawakkulihi wato ga Allah tantakan dogaro gare shi fi izarati jabalin wajen ya ce ubangiji ni abin da kawai nake bukata shine dutsen nan ba kuwa wajen ke dutse ya ubangiji ka kusan min da shi a an makani daga wajensa la azalahu da karfin addu'a sai wani abu ya kusa da shi to amma kaga wanda yake jin cewa da abin da alaka da mashi'a ne saboda haka duk yayin da ubangiji ya ga daman samar da sababi to su ba su da wani aiki za su yi wajen su tunkuɗa na sababin wato ubangiji ya ba su talauci to ba yanda za a yi ba yanda za su yi addu'a ubangiji tunkuɗa musu talaucin da kaga ba su samu tawakkali ba kuma to ba ba su bauta ba Allah ko sa jin daɗin bautar Allah ba wannan shine abin da shi malam yake magana a nan Allah ya sa an fahimci magana dai masu masu dan abin da malam ya shiga wasu wasu maganganu galibi wannan abubuwan za ka kawo ba mu da su ko suna da wato santsi wajen fahimta amma kuma muna nan muna rayuwa da wasu mutane da shi irin wannan aƙida mu ma wani lokaci ba karsa muna dan shi a buge a buge saboda haka karatu shi ke sanyawa mutum ya fahimci ya fahimci inda aka dosa. fa'in kaila idan aka tambaye ka kai ma hazina fi isti'anati amalan to wai menene hakikar neman taimakon Allah a aikace kullu sai mu ce maka hiya lati yu'abbaru an abi tawakkul hakikar neman taimakon Allah shine wanda masu ilimin gyaran zuciya suke ce suke kiran shi da sunan tawakkali wa hiya halatu lil qalbi idan wata tawakkali wata hala ce a zuciya shi yasa malamai tauhidi suke hana a ce a tawakkalu ala Allah thumma ala fulatin ba sai to a tawakkalu na amalun ne qalbi wato tawakkali mu dai dogaro kana iya cewa ka dogara da cikin ka dogara daga wani dirka ko wani abu amma dai a tawakkul su a larabci ba shine al-i'timad ba kamar da muka sha faɗa wa hiya halatu lil qalbi wata hala ce ta zuciya tanshawa an ma'rifati Allah ta'ala wanda ana samunta ne tana ana samun ana tana kasancewa ne ta hanyar mutum ya san Allah sosai san girman Allah wa tafarrudihi bil khalqi ta hanyar kuma mutum ya san cewa ubangiji shi kadai ne yake da halitta wal amri kuma ubangiji shi kadai ne yake da umarni wa tadbiri kuma ubangiji shi kadai ne yake da wato gura da da wato halittar bayi baki da kuma arzikin su baki daya wa dhurri da kuma wato cutarwa wa nafi wa nan daina hannun Allah da amfani wa annahu ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun ko abin da ubangiji ya ga dama shi zai amfu abin da ubangiji ya ga dama ba zai aku ba abin da ubangiji bai ga dama ba zai aku ba fa tujibu i'timadan alayhi idan mutum ya san Allah ya san girman shi ya cewa Allah shi kadai ke yi shi kadai ke bayarwa shi kadai ke bada arziki to wannan tawakkali shine wannan ta gajar masa da ya zama ya dogara gare shi baki daya wa tafwidan ilayhi kuma ya yi kalamar zuwa ga ubangiji wa fiqatan bihi kuma yana mai yadda da ubangijin wajen cewa ubangiji ya taimake shi to kaga nan ne tawakkali ke zuwa wannan shine hakikanin al-isti'ana al-isti'ara ya sa ta tawakkali ne za ka wani wanda ka baya tawakkali to to za in ka je ka bi wannan wannan na na na wato kashe kashe da mallam ya faɗa mana to za ka same yana da matsala a cikin su dole ga yana da matsala a tawakkali ko dai ka same shi yana ganin cewa zafin nema shi ke kawo samu ne baki daya ko kuma za ka same shi gani yake cewa da abin da ubangiji ya jarabce shi da shi to shi yanzu ba zai da wata kalma da zai ma ubangiji ubangiji sun kuɗe mishi wannan wannan ja'ifar ko kuma ka zama shi ma shi dan duniya ne baki da ba ruwan shi ma da ibada ce ba ruwan shi ma da da neman wannan da Allah ya kyauta yake matasiru nisbatul abdi ilaihi ta'ala ka nisbatu tibli ila abawai to idan an samu tawakkali sai ya zama yanda dan adam bawan ubangiji yake ya damfar da ubangiji din ya danganta kashi ga ubangiji ka nisbatu tibli ila abawai kamar abin da ake cewa yanayin ɗamfaruwan ɗa yaro da iyayensa fi ma ya nubuhu min ragabatihi wa rahabatihi da duk abin da wato ya same shi na jarabawa na abin da yake bukata yake son ya samu na kwaɗayinsa ko abin da yake son yake tsoro ba yake tsoron kai same shi falau da haba huma asa an yadhaba hum al afati yaro ne karami za ka samu duk abin da zai ka iya samun sa a duniya na wato al'afa wa- wa- wani aibi lam yataji ila ghairihi wala ga ba zai je wurin kowa ba sai ga iyayensa za ka koma masa ce mata mishi ta dake shi ba ba masa na dawo ya ce to kuma ta dake ni saboda ya riga san shine kawai zai iya cewa wani abu da ya riga ya ta'allaka rayuwarsa da iyayensa saboda haka gani yake duk duniya idan in dutse ne zai fado ma- zai fado mashi in iyayensa na wajen za su iya tabewa haka yake gani to shi ma bawan ubangiji idan ya san ubangiji ya san cewa ubangiji shi ke bashi shi ke hana shi har wannan ya gada mace da dogaro gare shi abin da ake so ya zama ya ɗamfari da ubangiji ya zama duk abin da ya dame shi kawai da a guje kawai ke rinsa ba wajen ubangiji fi rahazati wa rahazati a cikin abin da yake kwadayi da abin da da kuma abin da yake tsoro fa idza kana al-abdu ma hadha al-i'tibadi idan bawa ya zama yana da tawakkali yana dogaro ga ubangiji ya mu zama min ahli taqwa ya ƙara da wannan tawakkali kuma ya samu taqwa ya samu imani ya samu ibada kanat lahu al-aqibatu al-hamidatu wala sai zama kaka wato yan ajin madan nake nan zai zai yi dai wurin lahira zai lahira zai tasalin alim ai kuma kafare ba ba su tawakkali ne ba wata ina sami a cikin akwai mai tawakkali ya san girman Allah Allah zai roƙa kuma duk abin da ya dame shi da zai daga kai ya ce oh my god misali amma shi matsalar shi ne bai garwaya wannan neman taimakon Allah da kuma takawa da ibada ba to kai kuma musulmi su ake yi yayin da ka samu isti'ara ne mataimakon Allah ta sai kuma ka haɗa shi da bauta in ka haɗa su guda biyu to yanzu ka shiga cikin ajin madalla ka je ne da ka je wurin lahira kawai sai a ce kawai shiga shiga cikin aljanna a kamar da Allah ta'ala ke cewa mai taqillaha duk wanda ya tsoron ubangiji ah, ya ya kiyaye shi galibi a takawa muna fasa shi da tsoro amma ba shine alkhawfu ba amma tsoron an fasara wannan da zai wurin yayi shi a takawa asalinsa wato mutum ya samu wani ga- wata garkuwa ce garkuwa daga mai daga fushin ubangiji shi na galibi ɓangaren abin da ubangiji ya hana ka ne galibi aka samun takawa kamar da shi imani ɓangaren da ubangiji ya baka umarni ne amma yanda abin yake a shari'a idan kaga imanin shi kadai to takawan ya shigo ciki in kaga im- takawa kadai aka amfani da shi to imani ya shigo ciki amma idan an kawo takawa an kawo imani a waje daya to wannan imani ana maganar ka zo da abin da ubangiji ya maka umarni da shi ta gawa kuma shine wa- wato ka- ka kanye kanka daga dukkan abin da zai jawo maka fushin ubangiji na ka ce kai ka kiya ba za ka yi abin da ya ce ba to wannan shi ta gawa to shine anan malik cewa mai taqillaha duk wanda ya zama ya kiyaye ubangiji ya ja'alahu makhraja zai sanya masa mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib zai kuma azumta shi inda baya tsammani wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wanda kuma ya dogara ga ubangiji to ubangiji ya isa masa kaga ubangiji ya ta ya da abin guda biyu ya hada takawa a farko a ya hada wato em, na'am takawa a farko wa mai taqillaha a takawa da ya tanga wace wa mai tawakkal ala Allah dan ya gaya maka cewa in kana ne maka fita salin alin a duniya dai kuma lahiran maka fita salin alin to sai ka hada takawa da kuma at-tawakkul takawa wannan kuma ita ce ibada takawa wannan ita ce imani shi kuma tawakkal na shine al-isti'ana kaga an dawo iyaka na abu iyaka na sirri dan Allah wannan a cikin wanne ne annabi yake yi wanne ne annabi ke a cikin waɗannan abubuwa ka ka taɓa jin an ce wato takawan da zaka yi kana guje ma fushin manzon Allah ne takawa ta ubangiji ne kawai ibada ce wannan to tawakkali ka taɓa jin an ce yanzu da manzon Allah aka dogara a samu ruwan sama to tun da in ka ce ka dogara da manzon Allah wato shi zaka tsaya ta bai maka ruwan sama kenan fa wannan shi ne hadisi ana shi to a takawa da tawakkali suna tare ne da kuma da ibada da kuma isti'ana sa tare ne da imaninka da kuma wato neman ubangiji ya baka abin da kake so ya baka shi a lissi ana kadarin rububiyya kenan duk abin da ga ubangiji yana baka yana baka ne saboda shi ne kadai yake taimakonka shi kuma rububiyya bauta kadarin aikin bawa kenan na uluhiyyar ubangiji duk abin da kai bawa za ka yi ka zama ubangiji kadai za ka bauta ba to amma duka wannan ka je ka ɗaga kuka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa manzon Allah saboda shi ya fi kowa ne ba dan kasancewa duk wanda bai kai shi girma ba to haramu ne kuma a kwama su min ba da aula wal ahra a ce shi ma za a mushi irin wannan abin da aka yi maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta ta babin yabo zaka ga maza Allah yana ta jan kunni la tuquru la tuquru ne kama atarat kama atarat nasara Isa ibn Maryam kar ku tabuwa da iri wajen yabo na kuna zuzuta ni kamar yadda nasara suka wuce gwari wajen akan annabi isa ku ce bawan allah manzansa kuma wannan shine abin da qaululwa abin da Allah ta'ala yake wa manzon Allah subhana rabbi asra bi abdihi kaga bi abdihi bawansa in kira shi da bawa ko duk qur'ani ya ga ga kira manzon Allah da bawa bawa bawa saboda manzon Allah ya kusa ka kira shi da bawa mu wani yabo da zaka yi ka kira shi da bawa manzon Allah ya ya ishe shi amma baka dauki wani sifa na ubangiji ka sai shi na rububiyya ka je ka bashi ba mala yace ai kafi wato ya wanda ya zama yana da takawa ko ya tawakkali to ubangiji ya isa masa kuwa zai zai biya masa bukatunsa saboda ya hada zakarin tawakkali da kuma neman taimako ya hada zakarin kuma ibada da takawa duk ya hade su a waje daya ya hade duka yana yi sai ina ganin ina da lokaci mu kare shi ko wani kare shi wannan mala ce alqismu rabi' ismi na hudu man lahu si'ana bila ibada wannan sune su kuma wanda za ka same su kuma ana iya samu su a cikin arna kuma su ga suna da wato neman taimakon Allah suna da tawakkali ubangiji ya biya musu bukatunsu duk abin da za su je su yi sai sun ce ya ubangiji ku taimake mu bila ibada amma su ba sa bautar Allah yanda ubangiji yake so ba wai a cewa ba su bautar Allah baki ɗaya ba a suna iya zuwa suna bautar sa amma ba yanda ubangiji yake so ba kun san ita bautar Allah ba ita ce ba shine maka bauta ba Allah ba san zuciyarka ba malamai suke cewa laysa sha'ani kullu sha'ani an tuhibba walakin sha'ani kullu sha'ani an tuhabba ba sha'anin shi ne kawai kai ka ce kai kana son Allah ba sha'ani ba sha'ani Allah yana son ka ya yarda da abin da kake masa ubangiji yayin da ya ce ga raka'a biyu raka'a biyu nan re na saka masa idan ka masa uku wa ya sa ka ubangiji bai yadda a kawo masa wani abu a cikin ibadansa ba tare da izinin sa ba am lahum shuraka shara'u lahu min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah yace yace akwai masu kawo su shari'a ne akwai masu shar'anta musu wani abu na shari'a na abin da ubangiji bai musu izini ba a ce haka sai da izini sai da sulfan saboda haka muke cewa duk abin da zaka kawo mutukar da san zuciyarka ne da sunan bauta to ubangiji bai karba ba shi yana da nan ake cewa suna da neman taimakon Allah amma ba su da bauta bautan da ubangiji yake so ba su da ita wa tilka halatu man shahida tafarrudan lahi bi dhurri wan naf'i wannan shine halin wanda ya da cewa rashin lafiya ubangiji ne ya kaddaro ya same shi amfani ubangiji ne ya kaddaro cutarwa ubangiji ne ya kaddaro arziki ubangiji ne ya kaddaro da haka wa zai roƙa Allah ne zai roƙa ya yi mishi wannan abubuwan Allah ne zai roƙa ya bashi arziki walam yadri ma yuhibbu wa yarda amma ya fata girga bai tantance menene ubangiji yake so ya da shi ba abinda ubangiji yake so ya da shi ba abinda ni nake so ya da shi ba yanzu misali da za ka je ka raka'a biyu ka yi ta raka'a hudu na asuba ko juma'a ubangiji ba zai amsa ba saboda sabon zuciyarka ne yanzu to wannan ina mamakin yana da wahala a fahimta wanda za ka bada ta rigima da su akan suna kirkiro salatai suna kirkiro zikirai suna kirkiro kaza ai matsalar kai san zuciyar ka ne shi ba ubangiji ba abota masa san zuciya ana bauta masa da abin da yake so ne ya yarda da shi kai yanzu da kace ubangiji na san wannan abin da kake yi yanzu ka faɗa kayan magana ne ba tare da ilimi ba yanzu da abin ka ba bashi yanzu wa ya ga maka wa'ayi aka maka afala al ghaiba kai gaibi kai ake maka in kai wanda ka ga muna muka bashi kuma da bayani fatawakkala alaihi fi umumihi kawai sai ya dogara ga ubangiji bai san abin da ubangiji ke so ba sai ya dogara ga Allah fi umumihi wala ya samu abin da yake so samu na duniya fa sa aka hubiya shi kenan ubangiji mai ta bashi amma bai da ibada da wannan shi za ku ji magana da ta Isa Abdul Dinar ta Isa Abdul Dirham yake cewa tar da da wato bawan ballala bawan dinari kawai shi abin da abin da ya dame shi ba abin ruwansa wannan yana tsira ma shirka fa wanda zai zama shi babu ruwansa da ibada kwata kwata ne sa abin da ubangiji yake so ba wala sadaka wala sadda shi ba ruwansa kwata kwata kawai yana neman taimakon Allah ne amma wala abin addu'a wala kasuwan nan fa abubuwa fa sun rikice amma fa ba zai fa Allah bauta ba in ka ga yaro kan Allah kawai wato kasuwa ta buɗe amma baya damuwa yanzu wannan abin da nake yi Allah yana so kaza da nake a kasanci na ina kasanci da Allah yake so ne ya yarda da shi bai damu ba to wannan shine idan yayi yawa sai ya zama wannan abin ya zama kini ga ubangiji shi ma wannan abin da kamar kalkare ka zama bawan kasuwa yanzu kasuwa ta zama shirka ma ubangiji malai ce wa hada la aqibata lahu wace wannan kaga ba idan sakamako sawawa kanat kanat amwalun aw riyasat yace wannan a dukiya ne yake so ko kuma wato mulki aw jahan inda alqalbi ko ya neman fara ne wajen halittu aw la hawu zalika ko ba abin da ya kama da wannan fadhalika hazzuhu min dunyahu wa akhiratuhu yace wannan shine kadai rabon da zai samu a duniyarsa da lahirarsa amma ba za ka taba samu shi ire-iren waɗannan mutane suna da wani abu da suke son suke cewa ubangiji ya yarda da shi yana so ba su damuwa da shi wannan shine kismin da malai ya gaya mana kismi na iyaka na abu iyaka na sai me nema kuma ƙarin bayani to sai ce dangana zuwa ga madarij salike baina manazil iyaka na abu iyaka na sai ibn qayyim da ta aka ji aka da wannan kalin labaran ne ibn qayyim ya ta ya bada kolin bayanai a can da kaka bari a baka labari ka je can ka duba kai ba saboda wato ka ci ka ci gaba da tsawa kai ba a ina ganin saboda yanayin lokaci a sai mu dakata a nan matashi da malam yayi matashi ya ce kuma zai rage akan masu bid'a da shirka da kuma sharadi na karban bauta kamar yadda muka shafara duk abin da zaka bauta sai dai ka nemi yardan Allah kuma ka nemi soyayyar Allah to yanzu zai ga maka cewa sharadin shine samu ikhlasi da mutaba ya zama kai ne dan Allah kuma ya zama ka gina shi ne akan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shine la ilaha illallah da muke cewa shine ikhlasi Muhammadu Rasulullah kuma shine wannan mutaba'a da muke faɗa ba abin da muka nace Allah ya bamu lada abin da muka sanata Allah ya ji mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Masha Allah. Masha Allah.